بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ta daidai da sha bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara 1432 daidai da sha bakwai ga watan agusta shekara ta 2011 wannan shine kasar na hamsin da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi malamin ya fara mana tarihin musuluntar wasu manya-manyan bayan Allah daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne sayyidi shuhada'i hamza ɗan abdul muttallabi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda da kuma shiryayyen khalifa umarul faruk Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ta iya yiwa ka ce menene yasa aka ware tarihin musulunta waɗannan mutanen su biyu ake mana darasi na musamman a irin wannan yanayi da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga kunci amsar ita ce a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga kunci dama ana amfani ne da ƙarfi na 'yan banga da 'yan daba da azzalimai irin su abu jahal to kawo irin waɗannan da Allah ya yi cikin addinin musulunci waɗanda sun fi abu jahal gagara sun fi shi ƙarfi sun fi shi kangara cikin addinin musulunci ɗaukaka ce kenan ta zuwa musulunci a lokacin kunci kaji hikimar lokacin da tsanani ya tsanani sai Allah ya kawo sauƙi to menene sauƙin shine musuluntar hamza da kuma musuluntar umar kaji dalilin da yasa ana cikin magana dangane da tsananin da annabi da sahabbai suka shiga sai aka tsai da abin cak sai aka kawo tarihin musuluntar waɗannan mutanen saboda haka abin ya faru a tarihi ana tsakiyar shan wahala ne sai Allah ya kawo su kawo su kuma sai zama wani sauƙi ne sannan na biyu kawo su ɗin amsawa ce da Allah maɗaukakin sarki yayi ga addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi yana ta roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa ɗayan umarawa guda biyu ko umaru ɗan khaffab ko umar abu jahal ɗan abu jahal ma sunan shi kenan Allah ya musuluntar da ɗaya daga cikinsu sai Allah maɗaukakin sarki ya amshi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama akan ainihin sayyidina umaru ibn al-khattab to kenan wannan yake nuna mana zuwan waɗannan mutane cikin addinin musulunci ɗaukaka ce sauƙi ne sannan mu'jiza ce ta ƙara bayyana ga addu'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi kamar yadda malam zai zo ya gaya mana kenan a yau babu laifi mu yi fatan wani gwarzo a wani ɓangare daga cikin ɓangarorin mabiya addinai wanda muke ganin Allah ya mishi wata baiwa ta ƙarfi ta kuɗi ta ilimi ta fasaha ta wani abu mai fatan Allah ya kawo shi cikin addinin musulunci domin zai zama ɗaukaka ga addini ba gazawa ba ce wannan addu'ar sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam a jiya mun ji tarihin babban sadauki hamza ɗan abdul mutallab a yau kuma sai mala ya ce islamu umar ibn al-khattabi musuluntar umar ɗan khattabi tarihin musuluntar umar ɗan khattabi كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد العداوة على المسلمين عمر بن الخطاب يا كسنتي مي تنني قيايا ga musulmi مؤذيا لهم مي cutar da su تقول ليلى بنت حسمة ابن عبد الله زوجة عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهما وتماتا ميسونا ليلى إر حسمة ɗan Abdullahi matar Amiru ɗan Rabi'a ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban da suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha. To wannan ainihin wato mata ga labarin da ta bayar ta ce, Wallahi inna lanartahilu ilal Habasha, na rantse da Allah ila ardul Habasha, ta ce na rantse da Allah. muna ta ƙoƙarin shiryawa za mu tafi ƙasar habasha wato muna ta ɗora kaya akan abeban hawa muna ta kintsa muna ta tattara kayan mu za mu tafi hijira ƙasar habasha وقد ذهب عامر في بعض حاجته تجي أولا لوكة مجنت عامر ya tafi wani wuri don wata bukata tashi wato ya dan fita gida kafin ya je ya dawo ana ta shirya kaya iz aqbala umar sai ga umar ya fuskanto anan sai ya ce wahiya ala shirkihi kuskure ne na bugu ya fari wahuwa ne ba wahiya bane wahuwa sai ga umar ya fuskanto wahuwa ala shirkihi a lokacin yana kan shirkar shi bai musulunta ba hatta waqafa alayya har sai da ya tsaya a gabana wa kunna nalqa minhu bala a lokacin muna tsananin shan bala'i daga gare shi muna shan wahala daga wurin shi na fatan ku fahimci bayanin ta ce suna shirya kaya domin tafiya ƙasar habasha mijinta ya ɗan fita waje kaɗan kenan sai ga umar ya taho umar yana taho wannan a halin yana kan shirka shi bai musulunta ba da ya zo sai ya tsaya a gabana to dama muna tsananin shan wahala daga umar ɗin azallana ya cutar da mu wa shiddatan alaina ya ƙuntata mana faƙala sai naji ya ce innahu al-intilaq ya umma abdullah barin ƙasar za ku yi ya uwar abdullahi shine innahu al-intilaq ya umma abdullah ire-iren waɗannan jimlolin na daga abubuwan da nake mana ishara kullum duk yadda ka iya larabci ka yi ƙoƙari ka ƙware da al'adabul arabi ka gane balarabe in ya ce kaza me yake nufi wannan abin in ka fassara shi fassara ta kalma da kalma sai ka ji ma'ana ba ta fito ba abin da kaɗai yake ce mata a nan yanzu nan tafiyar kuwa za ku yi dubi ya kawo kalmar mu'arrafa ya kawo ta da alif da lam wato tafiyar da muke jin labarin da ta tabbata za ku yi qultu qalat sai ita wannan mata ta ce fa qultu sai na ce na'am yi kwarai da gaske wallahi la nakhrujunna la nakhrujanna fi ardillahi wallahi za mu fita zuwa ƙasar Allah ne za mu fita ƙasar Allah ne azaitumuna kun cutar da mu kun kuntata mana wa qahartumuna kun ainihin gallabe mu kun rinjaye mu kuna ta cin zalin mu hatta ya Allahu lana makhrajan har sai da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana mafita muka yi shawarar yanzu za mu bar muku garin mu tafi can ƙasar Allah ƙultu sai ainihin na ce wato in ji wannan mata faƙala sai ya ce sabbahakumullahu Allah ya kai ku lafiya amma ya faɗi wannan sahibakumullahu sahibakumullahu Allah ya kai ku lafiya a sauka lafiya amma ya faɗi wannan magana kamar yadda zaka zo ka ji a lokacin kuma ya damu bai so tafiyar ba to amma ya zai yi kun matsa mana tunda kun matsa mana bari mu tashi su su umar abin da suke so a lokacin waɗannan mutane su zauna a ta cin zalunsu to shikenan tunda kun matsa mana shikenan za mu tafi sai ce sabbahakumullahu sahibakumullahu Allah ya isar da ku lafiya ورأيت له رقة له لم أكن أراها تشي ورأيت له رقة سيكما نجا توسعي أفسكشي لم أكن أراها بان تبغني إلو ونن توسعي دا توسع صعب سيكما نجا ينا داما jikinshi ya yi sanyi sun man sarafa wa kad ahzanahu sai ya juya yana cikin bakin ciki fi ma ara a cikin iya abin da nake gani khurujuna wato fitan nan tamu ta bakanta mishi rai ta tayar mishi da hankali ko kun fahimta ta ce a iya abin da nake fahimta to ina ganin haka don haka za ka iya karanta wannan wuri fima ura abin da nake zato fima ura a cikin abin da nake zato a yadda nake gani fitan nan tamu to ta tayar mai da hankali kalat wannan mata matar amiru ummu abdullahi sai ta ce فجاء عامر بحاجته تلك sai ga mijinta Amir ya dawo da wannan bukata tashi mai yiwa ya je dan siyo musu ruwa ne da za a yi guzuri a hanya ko dan biredi ko wani abu makamancin haka dama ai an ce ya fita ko fa qultu lahu sai na ce da shi ya aba abdullah baban abdullahi law ra'aita umar anifan dazu dazun nan da kaga umar wa riqqatahu da irin tausayin shi wa haznahu alaina da irin damuwar da ya nuna akan fitanmu kala sai mijin nata abu abdullahi ya ce a fa'imti fi islamihi a fami'iti fi islamihi kina kwaɗayin musulunta shi kina sa rai ne shi ne a fami'iti fami'a daga nan ne bahaushe ya ce tsammani ai a fami'iti fi islamihi kina tsammanin musulunta shi ne don kin ga kaza kaza don su mazan sun fi shan wahala don haka shi yana ganin wannan ne wannan ne don kina wani sa ran zai musulunta ne qalat qultu na sai na ce da shi eh ni ina sa ran musulunta qala sai mijin nata yace fala yaslamu allazi ra'aiti hatta yaslama himarul khattab in dai wannan fitsararren ran ne da kika gani ba yadda zai musulunta sai dai jakin uban shi khattab ya musulunta shine ya faɗi wannan magana da muka wuto baya Umar ba dai Umar ya musulunta ba sai dai jakin uban shi Khaffaf bakan magana ce habaici ne gatse ne qalat sai ta ce ya'san minhu lima kana yara min ghilzatihi matar ta ce mijinta ya faɗi haka ne yana mai ɗeba tsammani daga musulunta Umar saboda irin tsananin da ya saba gani tattare da Umar wa kaswatihi da busasshiyar zuciya alal Islam ga musulunci dalilin da ya sa mijinta ya faɗi haka kenan ba wai ya faɗa ba ne a matsayin bayewa umar fatan alheri amma yana ganin irin wannan tsanani da busasshiyar zuciya da umar ke nuna musulunci yaushe zai musulunta sai dai in jakin khabbabi zai musulunta to yaushe ake sa ran jakin uban shi zai musulunta a nan in ka ga larabawa sun yi haka ko dai sun so su wulakanta ka ne ko kuma ya tabbata uban nashi khabbab yana da jaki ko kun fahimta ko ya tabbata uban shi yana da jaki tunda mutanen jahiliya ne sun san iyayen juna ko kuma kawai bakan magana ce in dai jakin wani zai musulunta to wani ma ana sa rai kenan laqad zahara min umar ibn al-khattab fi hadha al-mawqif riqqatun ghayr ma'huda riqqatun ghayr ma'huda minhu malam yace a wannan lokaci a wannan matsayi da umar ya zo ya tsaya a gabanta din nan to wata tausayawa ko tausayi ya bayyana ghayr ma'huda wanda ba a saba gani minhu a wurin shi ba wa khasatan ma na musamman kuma tare da musulmi ba a saba ganin irin wannan ba walidhalika istankara amir hadha alqawl dan haka mijinta amir din nan ne musun wannan magana ta wannan ma tausayin dan ba a saba gani ba dan haka yake ganin tausayi kike gani a fuskar ba wani tausayi wa qad ahida min umar radiyallahu anhu alghilba washidda abinda aka saba a wurin umar shine ainihin wato tsanantawa da kausasawa kausasawa da tsanantawa ga musulmi wastaba'ada to sakamakon wannan irin abin da aka saba gani sai shi amir ya nesanta umar daga ya musulunta bina'an ala zalika ya yi gini ne akan haka an yi sulima umar cewa umar ya musulunta a sai ga gini akan wancan abin da ya sani ba dai umar ne zai musulunta ba don haka kin yi kuskuren fahimta ko kun fahimta jama'a sai malam yake cewa wali makanati umar رضي الله عنه فقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى دعوة خاصة لعمر وأبي جهل saboda matsayin da Umar yake da shi a cikin ƙasar Makka tun a wancan lokaci annabi yake addu'a yana roƙon Allah mai tsarki da ɗaukaka addu'a ta musamman ga Umar da Abu Jahal an yi hadiyallahu a habbahuma ilaihi lil Islam Allah ya zaɓi cikin biyun wanne ne ya fi so ya sa shi ya musulunta ya shiryu fa'an Umar radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Umar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda Umar ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allahumma izzal islama bi ahadi bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika ya Allah ka ɗaukaka wannan addinin musulunci ka sa addinin musulunci ya gagara da ɗayan mazajen nan guda biyu ka zaɓi wanda ka fi so bi abi jahalin au bi umar ibn al-khattab ko dai ka ɗaukaki addinin musulunci da abu jahal ko kuma ka ɗaukaki addinin musulunci da umaru ɗan khattab kala umar ya ce wa kana ahabbahuma wa kana ahabbuhuma ilaihi umar sai ya zama umar ne wanda Allah ya fi so a tsakanin waɗannan mutum biyu sai Allah ya shiryar da umar din wannan hadisi al-imam tirmidhi ya ruwaito shi a cikin littafin shi as-sunan yace malam nasiruddin al-albani ya inganta shi a ainihin wato lamba hadisi ta dubu biyu da ɗari tara da bakwai daidai a cikin sahih sunan tirmidhi kenan jama'a kun ji addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda Allah ya karɓa ta ainihin wato dangane da Umar na fata an gani wa an Aisha ta radiyallahu ta'ala anha daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda qalat Aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة النبي يكن يأدعى يا الله كتوكك الدين المسلم دا عمر بن خطاب مسمى ina fata an gane wannan hadisi ibnu maja ya fitar da shi shi ma nasirul albani ya inganta shi amma a cikin wannan riwaya da ya inganta babu kalmar khassa din nan ina fata an gane kadai lafazin da ya inganta din shine allahumma izzal islama bi umar ibn al-khattab ina fata an gane to kun ji waɗannan addu'o'i da sayyidina umar da aisha suka ruwaito Allah madaukakin sarki ya sa manzon Allah ya rinka yin su har ya amsa su kuma Allah ya tabbatar da Umar shine wanda ya fi so a cikin tsakanin Umar da ainihin wato Abu Jahal din yace wa qad istajaba Allah subhanahu wa ta'ala li du'a'i nabihi alaihi salatu wassalam kaga anan Allah ya amsa addu'ar manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa amana Umar ibn al-Khattab sai Umar dan Khattab yayi imani aqbal hijratil ula bayan hijirar farko ilal habasha wadda aka yi zuwa ƙasar habasha na fata an gane bayan an yi wannan hijira ta farko an tafi don kaga ka rinka har hada labaran yadda suke a daidai lokacin da ake shirya kaya ana ɗaura kaya za a tafi umar ya zo yana kan shirka an tafi a lokacin ne ya yi hijirar a lokacin ne ya musulunta haka ake so ka rinka fahimtar tarihi shi kan shi labaran da muka karanto su suka bayyana haka lokacin da ake shirye-shiryen za a yi hijirar bai imani ba haka ta ce ta ce wa huwa ala shirki yana kan shirkar shi to kenan bayan sun tafi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya karkato da zuciyar shi sai ya musulunta wa yura ana ganin cewa ana zaton cewa anna zalika kana ba'da islami hamza bi salasati ayyam wannan ya faru ne bayan musuluntar sayyidina hamza a cikin da kwana uku kaga a cikin mako guda Allah maɗaukakin sarki ya sarrafo da zukatan waɗannan gagararrun mutane waɗanda suka gallabi kowa wato abin da ya sa da hamza da umar da abu jahal waɗannan a lokacin jahiliya wasu fitsararru ne fa da babu wani dikiri na soja ba wani constitution da ke aiki a kansu duk dokar da aka sa to su ban da su ba dokar ce za ta ce ban da su ba a su sun fi karfinta ne kawai ba za su bi ba saboda kawai gagararru ne to duk inda ka tafi a society duk inda ka je ka samu zamantakewa za ka samu mutane irin waɗannan gagararru ne to irin waɗannan mutanen musulunci yana buƙatar su saboda musuluncin nan jama'a yadda ake mishi wulaƙanci da ainihin ƙasƙanci idan ba ana da mutane masu taurin kai waɗanda za a turza su turza ba Allah wata rana sai an tunkuɗa musulmi a ce su ba 'yan ƙasa kaza ba ne ko su ba 'yan wuri kaza ba ne amma in aka san cewa in an taɓo akwai wani zai yi hajjaji akwai wani zai kai duka akwai wani zai hargitsa sai a ce ku kyale su ko kun fahimta don haka ai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga gashi a addinin musuluncin gawa ga abubakar ga usman ga abdulrahman dan auf to wace izza ake so in dai izza ce ta karatu da tafsiri da wa'azi da imani duk abin da ake so ba waɗannan za su iya ba to amma akwai wata gagara mai daɗi wadda sai an gan ku da ita ne za a baku ku zauna lafiya to annabi ba zai iya wannan ba annabi ba zai iya ashar ba annabi ba zai iya damba ba ba zai iya samu ya manja mutum ba duk da za su iya haka ba su abubakar to ana bukata a samu wani gagararre wanda in ta kama idan ya zabga ashar sai kaga an yi shuru shi ne ko kun fahimta jama'a shi ne kaga annabi yana addu'a Allah ya kawo irin su in ba haka ba ka yadda addu'a take Allahumma a izza hadha din Allah ka ɗaukaki wannan addini da Umar tambayar da zaka yi a'a addinin bai ɗaukaku ba ga annabi ga Abubakar a ya ɗaukaku amma akwai wasu abubuwa ne da ake bukata ko ka fahimta jama'a Allah ya taimaka saboda haka kaji bayan kwana uku da musulunta hamza sai kuma ga umar waqad warada aksaru min qissa fi sababi islamihi malai yace kissoshi masu yawa masu ɗimbin yawa sun zo dangane da sababin musulunta umar menene yasa umar ya musulunta an kawo dalilai da dama lakinin lazi ya himmuna sai ce sai dai kuma ko lakin lazi ya hummuna huna sai dai mu abin da ya fi damun mu a nan هو أن هذا الصحابي الجليل شيني ونن ببن صحابي قد تحولت شدته منذ اللحظات الأولى ainihin wato duk wani tsanani nashi tun a matakin farko to wannan tsanani ya dawo ya karkato min islamihi ila shiddatin fi nusratil haqq irin tsananin da yake yi a da a cikin kafirci sai kuma wannan tsananin ya karkato wajen tsanani don taimakawa gaskiya wa mu'adatil batil da kuma tsanani wajen gaba da barna ko ƙarya ya tamassalu zalika fi iddati mawaqif wannan ya rinka bayyana a wurare da dama li Umar radiyallahu anhu ga sayyidina Umar wato irin wancan tsananin da kaji Umar yana yi a jahiliya ko yanzu fa da ya musulunta ba ana cewa ya daina bane ba ana cewa ya ragu bane sai dai ya canza salo ne a da tsanani ne na kare ƙarya da faɗa da gaskiya a yanzu sai koma tsanani ne na kare gaskiya da faɗa da ƙarya don haka ba abin da ya rabu shi yasa lokacin da ya zama khalifa har ya rinka faɗi da kanshi yace to kowa dai ya sanni na zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam da tsanani na da zafi na annabi taɓa ce mini rage ba haka na zauna gaban abubakar to ta yi wani ya ce yau mutumin nan ya zama shi ne shugaba to mun kaɗe sai ya ce a'a mai ƙarfi a cikinku da ke tunanin zai amfani da ƙarfin shi wajen danne gaskiya to mai rauni ne a wurina wanda yake tunanin mai rauni ne a wurina wanda yake ga za a danne shi ya ce to matuƙar yana da gaskiya mai ƙarfi ne a wurina kaga ashe asalin wancan tsananin na umar ba abin da ya ragu amma ya canza salo ne shine daga kare karya zuwa kare gaskiya dama abin da annabin yake fata ke sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai malam yace ga misalan inda haka ya faru a cikin addinin musulunci awwalan na farko qala ibn ishaq na ai mun karanta ko minha to minha daga ciki awwalan qala ibn ishaqa muhammadu dan ishaq babban malami ne na tarihi a zamanin ainihin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina zamanin su ɗaya da imam malik gari ɗaya kuma suke shine a madina shine muhammad ibn ishaq sahibu sira wal maghazi yace wa haddathani abdurrahman ibn al-harth an ba'd ali umar yace abdurrahman dan harth tabi'i ne ya bani labari da ya karbo an ba'd ali umar daga wasu mutanen gidan umar aw ba'd ahlihi ko kuma wasu daga cikin iyalan Umar wani daga cikin iyalan Umar ko wani daga cikin ainihin ƴaƴayen Umar ne ko dangi qala yace da Abdurrahman dan Harf qala Umar Umar yace lamma aslamtu tilka layla yayin da na musulunta a wannan dare kaji da daddare ne تذكرت أي أهل مكة أشد عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آتيه وكادي إرنتا sa Abu Bakar sanda suka musulunta ɓoyewa suke shi kuma da ya musulunta sai yake tunani a garin nan waye ya fi bala'in kin annabi ne in je gurin shi kaji ba kai Allahu akbar Allah ya iya shirya mutane iri iri yace sai da na zauna ne nazari duk cikin mutanen maka waye ya fi tsananin kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta atiyahu fa ukhbirahu anni aslamt je in gaya mai na musulunta Allahu akbar Allah gwani kala ya ce fakultu ni da kaina sai na ce abu jahal duk garin nan abu jahal ya fi kiyayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam bari in je fa aqbaltu hina asbahtu hatta darabtu alaihi babahu sai na tinkari gidan shi gari na wayewa da sassafe na ji na kwankwasa mai kofa fa kharaja abu jahalin sai abu jahal ya fito fa qala abu jahal yace marhaban wa ahlan ya ibn akhi ya ibn ukhti ma ja'a bik marabala ne ya dan uwa dan dan uwata me zo da kai ne qultu sai nace ji'tu li ukhbiraka anni qad amantu billahi wa rasulihi ba kwana su Umar ba sa kwana na zo ne in yi maka albishir cewa ni dai na yi imani da Allah da manzon shi wa saddaqtu bima jaa bihi kuma na yi imani da abin da manzo Muhammad ya zo da shi fa daraba al-baba fi wajhi sai ya tunkudo kofar a fuska ta ture ni wa qala yace qabbahaka Allah Allah ya munana maka wa qabbaha ma ji'ta bihi Allah ya munana labarin da ka zo da shi iyakarta kenan dai dama kaura ne da kaura sai dai a yi ta fatan baki amma ba za a buga ba don a ƙwarya ɗaya aka sha tsinu ina fata an gane kai to iyakar zagin balarabe fa kenan ya ce ƙabba haka Allahu ala dammar Allahu barajima kullaha haka suke sai dai ce Allah ya munana Allah ya watsa maka toka a fuska haka larabawa irin zage-zagen su kenan ajiya ja kofa shi kawai ya koma qala ibn ishaqa ابن إسحاق يتي وحدثني نافع نافع يابان لاباري مولى عبد الله بن عمر شي نافع بلرن باوانين عبد الله بن عمر عن ابن عمر دج ابن عمر قال يتي لما أسلم عمر رضي الله عنه يا عند عمر يا مسلمتا to kaga ina so ka tsaya a wancan labari na farko don ka tabbatar da maganar da aka faɗi irin tsananin da yake wa musulmi kaga ya dawo ne wa kafirai to dama abin da ake so kenan ya zama Allah ya kare musulmi daga bala'in ya zama irin waɗannan ne za su je su ɗauke wa musulmi yanzu abu jahal da ke duka yake zagi yake ashar yake cin zali to ga wani ya musulunta cikin ƙungiyarsu ina fata an gane don haka ga sai dai ashar kawai ya ja ƙofar shi ya rufe to nan kuwa ɗan umar ne ke ba da labari ya ce yayin da babana umar ya musulunta kala sai ya ce أي قريش أنقل للحديث waye cikin ƙuraishawa ya fi haɗa labari yana neman babbar tasha ne ko CNN ce ko BBC ce ko nagarta ce ko wace ce ma'ana a cikin ƙuraishawa wane ne ya fi haɗa labari yana son ya je ne ya hira da 'yan jaridu a baza cewa ya musulunta fakila lahu sai aka ce da shi jamilu bin ma'amar al-jumahi jamilu dan ma'amar aljumahi tashar shi ta fi kowa karfi ta fi ta kowa karfi ya fi kowa iya da labari kuma fahimta jama'a kai inna lillahi wa inna haka za ga yanzu a cikin mutane wani da ya ji labari da in zazzabi yake sai ga ya watsake ya fara zama majalisi majalisi yana isarwa to aka ce ai jamilu wai wai wai jamilu akwai labari kala sai umar ya ce fagada alaihi abdullahi dan umar yace sai babana ya sammako gare shi sammako yayi da sassafe qala abdullahi abdullahi yace wa gadautu ma'ahu ni ma sai ne sammako tare da shi dan nashi dake ba mu labari yace ni ma sai na bi shi atba'u asarahu ina bibiyar bayan shi wa anzuru ma za ya fa'alu in je in ga me baban nawa zai yi hatta ja'ahu har sai da ya je gidan jamilu faqala lahu alimta ya jamil anni aslamt da je ce jamilu ka san na musulunta kuwa wa dakhaltu fi dini muhammadu na shiga addinin muhammadu qala fa wallahi ma raja'ahu hatta qama yajurru rida'ahu wa tabi'ahu umar ko amsa bai ba umar ba shi kuma saboda tsabar dama yana jiran labari ya zo ne ya ce eh na sani ko a'a kawai sai tashi yana jan mayafin shi sai Umar ya bi shi ko kuma da shi da ma Jamilu yana zaune ne saboda ba labari to ka san na musulunta na bi addinin Muhammadu madadin ta yace eh to ya aka yi dan ma iya ba da labarin da a'a kawai sai miƙe su da masu jamilu jira suke manya-manyan 'yan jaridun jahiliya ne Allahu akbar ya ce kawai sai tashi yana jan mayafin shi umar sai bi shi wata ba'atu abi abdullahi dan umar ya ce ni kuma sai na bi babana hatta idza qama ala babil masjidi shi jamilu sai da je tsaya a kofar ka'aba eh nan ne labari ya fi shiga ina fata an gane saraha bi a'la sautihi ya daga muryar shi da karfi kaga fa ba ko kwabo kaji yan jaridu na gaskiya ke ko kun fahimta yace ya ma'ashara quraish ya ku quraishawa wa hum fi andiyatihim hawla al-ka'aba suna ainihin wato dandalansu wato dandali dandali ne za ga wannan hira suke yi waɗannan kwado suke wannan karta suke yi ko kun fahimta shine andiya shine shi yasa ko Allah da yazo sai da ya ta'abiri a haka falyad'u nadiya ya je ya kira abokan zaman shi saboda kowa dama da ka zo ka zauna to duk wanda ya zo sai ya hangi to wane ya zo to dama su yan kwado ne sai ta hona a su wane karta suke dan ba sallah ake ba duk kafirai ne annabi ne ya zo ya fara yin sallah a wurin sallallahu alaihi wa sallam shi yasa in ya zo yana sallah shine suke kokarin hana shi shine Allah ya ce a fara'aitar lazi yanha abdan idza salla in ya zo yana salla shi kaɗai ne su kuma ga su nan nadi ne kowanne da irin ainihin wato tawagarsu da dandalinsu da kaza kaza suna nan zaune a waɗannan dandalai nasu haular ka'aba kewaye da ka'aba sai ya ce ala ku saurara ku ƙurayshawa inna ibn al-khattab qad saba'a dan khattab ya shiga sabon addini shine saba'a ya karkace ya shiga bakon addini dan karkace me yasa shi ba zai ce ya shiga musulunci ba ba zai ce ya shiga musulunci ba don ai su ba su yarda su kira addinin da annabi ya zo da shi musulunci ba amma sai dai su ce qad saba'a ya karkace ya bi sabon addini duk wanda ka yana cewa musulunci to ya musulunta din ne in ka karanta hadisin bukhari wata mata da ta yi tafiya ta haɗu da sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ɗibi ruwanta aka yi amfani da shi aka kyautata mata aka yi al'amura da in ka karanta babin taimama dogon hadisi ne shine hadisi mafi tsawo a babin taimama da ta isa gida danginta suka ce a ya aka yi kika makara yaya wance ta taho daga bayanki amma ta riga ki zuwa ta ce ai mutumin nan wanda hadha alladhi yuqalu lahu sabi' wannan da ake ce mishi ya zo da sabon addini nan haka suke kiran annabi su ce mishi sabi'i wato sabi'i shine wanda ya karkace wa dangin shi ya zo da sabon addini to shine sai yake cewa ala inna ibn al-khattabi qad saba'a ya ku quraishawa to ga sanarwa mu yan jaridu ne isar da sako muke yi umar dan khattabi da ya bi sabon addini dama abin da umar yake nema kenan to duk wanda ya karanta harkar jarida ya san cewa abin da ibn jamilin din nan yi haka dama dan jarida yake jiran labari yake ba irin yan jaridu yanzu sai ka gama ba su labari sai yake to an dan zo da wani abu dai ko ko kuma ka ga yana wani mushi mushi da ido yana jiran ne to ka kawo wani abu sannan ya je ya yada in ba haka ba zai je ya fada ba hasali ba sai je amfani da wannan labarin a wurin makiyinka wannan babu professionalism a cikin journalism amma duk wanda yake kwararren dan jarida ne to bambanci da irin na jamilu din nan shine jamilu akwai jahiliya ya kamata dan jarida an zo ya dan yi istifsar ya dan nemi bayani amma wallahu alam me yiwa dalilin haka shine ya san irin wannan babin ƙarya ba ta shigowa ka zo ka ce ka musulunta irin wannan lokacin ba ƙarya bane da gaske dan haka kawai bari a je a faɗa duniya ko kun fahimta wallahu alam to jama'a kun dai ji wannan magana Umar dan Khattab ya shiga addinin musulunci Allahu akbar saboda masu karatun ilimin mustalahul hadith kada wata rana ka je kai karatunka ka karanto cewa Muhammad ibn Ishaqa mudallisi ne kuma yaya za a karbi waɗannan riwayoyi nashi a'a qad sarraha fi hadaini riwaya fi hataini riwayataini bit tahdid a cikin riwayoyin guda biyu ya ce haddasani dubi ta farko inda yace qala wa haddasani Abdurrahman ibn al-Harth a ta biyu kuma fa cewa ya haddasa ni na fi'un don haka waɗannan riwayoyi sahihai ne ɗari bisa ɗari Allah ya taimaka jama'a kun ji tarihin labarin musulunta Umar karan farko da ya musulunta nema ike wane ne ya fi kowa kin addinin musulunci da manzon Allah ya je wurin shi ga yadda za su kwarayi karo na biyu kuma wacce tasha ce ta fi kowace yada bayani don duk duniya su sanya musulunta Umar kenan hadha mawqifuhu ma'a kuffari quraish malai yace to kaji fa matsayin Umar tare da kafiran quraishawa منذ بداية إسلامه تنفركم مسلم تشي فقد كان إسلامه رضي الله عنه نصرا للمسلمين مسلم تر عمر تاكسن نصر تيجا مسلمي وذلا كما كسكنتيني وحزن وخزيا da kuma ainihin wato takaici ala a'da'ihim ga makiyan musulmi ya dullu li hadha ga abin da ke nuna wannan ya tabbatar da wannan magana musulunta umar taimako ne ga addinin musulunci musulunta umar kaskanci ne da abin takaici ga makiyan musulunci kun fahimta rawan bukhari rahimahullahu ta'ala an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ma zilna a izza منذ أسلم عمر بخاري يرويتو daga Abdullahi dan Mas'udin Abdullahi dan Mas'udin yace ba mu gushe ba cikin buwaya da ɗaukaka tunda Umar ya musulunta muka fita daga kaskanci kaga wannan yake nuna maka me tun da umar ya musulunta musulmi suka fita daga kaskanci suka shiga izza to kenan me ya faru ga kafirai kuma suka shiga kaskanci kenan ina fata an gane na biyu an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama li umar radiyallahu anhu sa'ad dan abi waqqas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa umar والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي وعمر نارن سواد الله درين يتي أهنيشي شيطان bai taɓa haɗuwa da kai ba a halin yana biye da wata hanya ko so ɗaya sai ya sauya ainihin hanya ya bi wadda ba nan kake ba yanzu fa ba ana magana kangararrun mutane shaidanu irin su Abu Jahal ba shaidani irin na aljanu tun da Umar yake ba su taba haɗa hanya ɗaya ba wannan hadisi sahihin hadisi ne yana nan a cikin sahihul bukhari a lamba ta 3683 na uku ruya an ruwaito annahu lamma aslama kharaja wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bainahu wa bain hamza wa ashabuhu alladhina kanu ikhtafaw fi daril arqam an ruwaito cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yayin da Umar ya musulunta sai manzon Allah ya fito yana tafi tsakanin Umar da Hamza sahabban annabi da suka kasance suna ɓoye kansu a gidan arkam ɗin nan su kuma suna biye da su a baya fa'alimat quraishun daga nan sai quraishawa suka san annahum tana'a shikenan Umar ya hana kanshi daga cikinsu kenan wato ya janye daga cikinsu falam tusibhum kabatun wata musiba bata taɓa samun su ba misluha irin wannan bakin ciki da damuwa bai taɓa lullube ƙuraisha ba irin yau su ga dama da hagu Umar ne da Hamza annabi yake tsakiya sahabbai na biya a baya ko kun fahimta jama'a kala Umar sai Umar ya ce فسماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ الفاروق tun daga wannan rana manzon Allah ya kiraye ni alfaruku ina fata an gane tun daga wannan rana manzon Allah ya kiraye shi alfaruk ina fata an gane al-imam zahabi da yazo ba da wannan labari tun a farko yace waruya an ibn abbas bi sanadin da'if daga ibn abbas aka ruwaito haka amma isnadin da mai rauni ne shi yasa malam shi ma da yazo da yake masanin hadisi ne sai ce ruya an ruwaito ishara akan akwai rauni cikin ainihin maganar ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimaka tarihi ne wannan ba wata sunna ba ce balle ainihin wato a ɗauka al'amarin ya zo a cikin hanya da ka gani mai rauni haka haka ne hanyar mai rauni ce amma kuma haka ya zo a cikin tarihinta Allah ya taimaka to bayan da muka gama jin musulunta waɗannan manya-manyan gwaraza guda biyu da kuma irin fatan alheri da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama musu to sai malam zai kokarin duba mana wannan tarihi ya ga waɗanne irin karantarwa ne za mu samu a ciki waɗanne irin moral lessons waɗanne irin darussa za a fa'idantu don kasancewa duk wani bangare na rayuwa annabi da sahabbai alkhairi ne in ka karanta so ake yi ka natsu ka gane meye za ka fa'idantu a ciki shine sai rayuwa ka kai kuma sai ta rinka zama a cikin saiti ko menene ya taso maka kai ma sai ka ga kana da waɗanda so gabace ka to yaya za ka yi wannan al'amari wa alaikum salam a ina ai shi dan jarida ne kawai kafiri baka ji ya ce saba'a ba ai cewa saba'a din dalili ne akan musulunta ba waqafatun ma'a hadha al-maqta min as-sira malam ya ce to ga wasu 'yan matsayai wasu 'yan wurare da ya kamata a ɗan tsaitsaya tare da wannan yanki na tarihi wato ɗan wannan yankin da muka karanta ya kamata mu ɗan tsaya mu ɗan waiwayi nan mu tsaya can mu yi waiwaye mu ɗan duba abubuwan da ke ciki awwalan na farko sabaka an zakarna anna islam hamza radiyallahu anhu kana sababuhu iza'u abi jahlin li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bayani ya gabata da muka ambaci cewa sababin musuluntar hamza cutarwa ce da abu jahal yemi yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ai mun ambaci wannan mun karanta a baya ko dalilin musuluntar hamza abu jahal ne zazzagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hamza ya ji zafi ya tafi ya kare shi daga nan kuma shi ma ya musulunta mala ya ce wa haka kana zalika sharru sababan li khairin azimin haka ya zama wannan sharrin sai ya zama ya zama sababi na alkhairi mai girma li hamza radiyallahu anhu zagin manzon Allah ai sharri ne babba amma kaga kuma yadda abin ya juye ya zama alheri ga shi hamza wa qad yaj'al Allah subhanahu wa ta'ala fi sharri khairan kabira hakika Allah yakan sanya alheri mai yawa a cikin wani sharri da ya faru فسبحان من يعلم عواقب الأمور ونتائجها tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya san ƙarshen al'amura da kuma makomarsu Allah shi ya san menene ya fara da kaza yaya zai ƙare so da dama sai kaga abu ya fara da sharri ya ƙare da alheri kaga ya fara da alheri ya ƙare ainihin da sharri Allah ya tsare wallahu subhanahu wa ta'ala ya Allah mai tsarki da ɗaukaka cewa yake فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا so da dama kukan ki abu amma sai Allah ya sanya alheri mai yawa a cikin shi shi yasa duk abin da zaka ki sai ka ki shi sannu sannu domin ran da ya juya ya zama alheri zai zama kunyar da zaka ji tana da sassauci wa yaqulu ta'ala Allah kuma cewa yake wa asa an takrahu shay'a so da dama kuma kukan ki abu wa huwa khairul lakum wannan abin kuma alheri ne gare ku shi yasa sai kaga ƙarshen ayoyin sai suka cike da wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shi ya san gaibu ku ba ku sani Allah shi ya san komai ku ba ku san komai ba to shi yasa ake san duk abin da zaka yi zaka yi aure ne zaka yi tafiya zaka shiga kasuwanci ne zaka nemi admission makaranta ne wata harka zaka kulla da wani abokinka ne wanda tuntuni fa kuna tare kar kawai daga zaren ya ce maka wane eh kawo kuɗi za mu fara zuwa ƙasar fatakwal muna saro kaza kawai sai ka kawo ka bashi saboda abokinka ne sai ka ce to bari zan baka jawabi zuwa gobe insha Allahu ta'ala sai ka je ka kintsa sai kai nafila raka'a biyu sai ka zo sai kai addu'ar istikhara idan ka tashi sai ka ji al'amarin ya ainihin dugunzume ka ya buwaye ka ba haske a cikin zuciyarka sai ka watsar kenan in ka tashi kuma sai ka ji abin ya yiwu babu matsala to abin da yake faruwa kenan ga istikhara ba wani abu zaka tashi ka gani a karkashin fulo ba ba wani abu zaka yi mafarki ka gani ba a'a zaka ji ne bayan ka yi istikhara sai ka ji jikinka ka ji daɗin abin ka ji ka ji hasken abin ka ji al'amarin yayi sauki idan kuma sai ka ji akwai damuwa akwai matsaloli a cikin zuciyarka game da abin to sai ka watsar da shi yasa addinin musulunci shi yake da wannan sauran addinai duk hayaniya ne sauran gargajiya duk hayaniya ce ka je wurin dan tsibbu ya ce zai nuna maka wai ya ga tauraruwar ka tana da haske amma tauraruwa wani ba ta da haske wannan tsafi ne ƙarya ne bautar taurari ne kafirci ne abin da yake daidai kai da kanka ne za ka zauna ka ainihin yi sallah nafila raka'a biyu ka yi wannan addu'a ta istikhara kenan sai ka tashi kuma sau ɗaya ake yin istikhara ba sau biyu ba amma sai ka ji mutum ya ce zan je wurin malami zai min istikhara ko ka ji ta ce na je wurin malami ya min istikhara a'a ba istikhara kenan ba duba kenan ya miki amma istikhara kowa yana yi ne da kanshi za ka faɗi al'amarin ƙarara in ka zo allahumma in kana hadhihi in kanat hadhihi tijara khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibata amri wa ajilihi wa ajilihi faqdirhu li wa yassir li al ya Allah wannan kasuwanci ya Allah wannan aure ya Allah wannan gida da zan siya ya Allah wannan fili ya Allah wannan anguwa da zan koma ya Allah masallacin nan da zan gina ya Allah makaranta da zan nema tafiya aikin hajji da zan yi aikin umara suka ce annabi yana koyar da su su yi istikhara akan komai saboda haka kada idan ka ya rufe game da alherin kaga cewa yarinyar da zaka aura ta haddace qur'ani babanta alaramma ne ta gama digiri ta je ta yi sabis ga hijabi ga niqabi ga safa hannu ga ta kafa dan haka wannan yarinya imani ne ba wani istikhara a'a shine fa'asa sai ka ga abin kana ganin alheri ne sai ya zama kaza fa'asa sai ka ga kana ganin sharri ne sai ya zama kaza to wallahu ya'lam wa antum la ta'lamuna Allah shi ya sani ko baku sani ba to me ka al'amarin ka ga Allah ya maka zabi ina fata an gane saniyan na biyu malam yace tazkuru kutubas sira anna islam hamza kana awwal al-amri unfa unfatu rajulin aba an yu'ziya qaribahu littattafan tarihi sun bayyana cewa musuluntar hamza da farko ta kasance ne wani kunci ne daga wani mutum ina fata an gane wani kunci ne daga wani mutum wanda ya cutar da ainihin wani dangi na shi ma'ana abu jahal ne ya kuntatawa annabi ya cutar da shi to asali wannan abin da ya ɗauki hamza asali menene hamiya ce ƙabilanci ne don me za a wulakanta dangina asali ba kauna ce ta musulunci ba asali dan uwana za a wulakanta eh to na yarda da abin da ya yarda da shi kaga in zaka fahimci wannan a zahiri ne zaka fahimta ba dan Allah ya musulunta ba haka zaka fahimta a zahiri to shine malam zai mana karatu akai so da dama kakan fara abu ba dan Allah ba amma sai ya juyi thumma sharaha Allah sadrahu sannan sai Allah ya haskaka kirjin shi fastamsaka bil urwatil wuthqa sai kuma ya kama ainihin wato igiya mai kwari ta addinin musulunci faqad yakunu al-islamu fi bida'i fi bida'ihi li ghairi Allah fi bida'ihi musuluncin mutum a farkon al'amarin shi yakan zama ba dan Allah ba akwai su da yawa neman ilimi sai zama ba dan Allah ba kasuwanci sai zama ba dan Allah ba komai yakan zama ba dan Allah ba da farko mutum yakan fara za ka yi mamaki imamu ahmad bin hanbali da kanshi ya ce ba dan Allah suka nemi karatu amma daga ƙarshe sai Allah ya juye ya mai musu sarki dan Allah to sai imamu ahmad kenan balle kai ustazu daga ga malaman garin ku suna tabawa kai ma sai ka ce bari ka shiga cikin fagen ko kai ma aka kana saba babban riga a wurin wa'azi ina fata an gane al'amari yakan fara haka shi yasa ba a son ka rinka hukunta al'amura da mummunan al'amari komai yana iya farawa da wani salo daga baya juyi ina fata an gane shine yace faqad yakunu al-islamu fi ibtida'ihi li ghayri Allah musuluncin mutum yakan fara da farko ba dan Allah ba lakin hadha la yamna'u min salahin niyya fi ma ba'du sai dai wannan ba zai hana gyaruwan niyya ba daga baya qala anas Allahu akbar jama'a kun jadda malaman sunna suke aikin su in ya faɗi magana sai daure ta da wani hadisi ba zagi ba faɗa dan yana da hujja don kafin ya yi maganar sai da ya tattala hujja ba wai zai yi magana ne sannan ya fara laliban hujja ba in ta ƙure mishi kuma ya naushi kafin ya magana yana da hujja ko kun fahimta to da zaran ya faɗi magana sai ya kawo dalili amma ya zama kafin kai magana ba ka da hujja sai da ka yi ta kuma ka fara lalibe in ka kawo hujja a kaza aka ce ba ta yi ba sai ka ce to kaza fa in aka ce kaza ma bai ba ka ce kaza fa ce bai ba sai ka ce almajirai ku da kai na fata an gane wannan ba daidai ba ne bayan da ya gama kawo magana sai ya ce kala anasun anas ya ce in kana rajulu la yuslimu ma yuridu illa duniya yace akan samu mutum ya musulunta ba abin da yake nufi sai duniya ana sai na faɗin haka ne saboda ɗan madina ne shi a garin su ne mutum zai musulunta a bashi mata a bashi gida a bashi gona a bashi jali a bashi rumfa a kasuwa irin waɗannan goma da goma jama'a a yau mutum nawa ne zai shiga mutum nawa ne ma a musulunci yake ya haɗu waɗannan abubuwa biyar ai sai wani da wani ka musulunta a baka mata a baka gida a baka rumfa a kawo jali a baka a kawo gona a baka komai fa ya dawo maka kenan daidai to mutum yakan musulunta a wancan lokaci ya zan ba dan Allah ba sai yake cewa فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها amma da zaran ya musulunta ɗin kuma sai ya zama musulunci ya fi soyuwa gare shi fiye da duniya da abin da ke cikinta amma da farko ya musulunta ne don ya ga ana bada kaza don ya ga ana bada kaza don ya ga ana bada kaza amma da zarar ya musulunta fa sai ya zama gaba ɗaya duniyar ba ita ta dame shi ba da za a ɗauki duniyar kuma a haɗa mishi gaba ɗayanta da abin da ke cikinta a ce mishi ya bar addinin ya karɓe ta zai ce a gwamma addinin kuma ba duniya ko kun fahimta jama'a wannan hadisi sahihi ne hadisin anas yana nan a cikin sahihu muslim lamba ta 2312 Allah ya taimaka wa hakaza malam yace haka abin yake qad yabtadi at-talibu lil ilm ɗalibi yakan fara neman ilimi yuridu bihil mubaha yana nufin alfahari ne da ilimin wa sharaf da ɗaukaka fi duniya a duniya fala ya zalu bihi fahamul ilm amma fahimtar ilimin da yake ba za ta gushe ba hatta ya tabayyana annahu ala khata'in fi itiqadi yana nan sai al'amari ya bayyana cewa ashe kuskure ya ƙudurce ashe da yake fahimtar cewa ana yin karatu ne don aita alfahari aita li'irabi aita raddi a yi ta dariya ana wasa ana shegantaka da ilimi yana na yana fahimta a hankali a hankali sai gane ashe kuskure ne wannan irin tunanin fa ya tubu min zalika sai ya tuba daga haka wa yukhlisu niyyata lillahi ta'ala ya tsarkake niyyar shi ga Allah madaukakin sarki fa yantafi'u bi zalika ya amfana da haka wa yahsunu haluhu kuma halin shi ya gyaru qala al-hasan الحسن البصري يجي كنا نطلب العلم للدنيا من كسنتي منا نيمن ilimi ne dan duniya fajarrana ila al-akhira amma kuma shi ilimin sai ja mu har zuwa lahira Allahu akbar jama'a kun ji al-Hasan al-Basri yace suna neman ilimin ne lokacin don duniya ana nan kuma sai shi ilimin ya ja su zuwa ga neman lahira wa qala Sufyan sauri babban malami Sufyan sauri ko cewa yi وقال حبيب بن أبي كاتب حبيب بن أبي كاتب يتي طلبنا هذا الأمر wannan al'amari na ilimi mun neme shi ne wa laysa lana fihi niyya ba mu da wata niyya kyakkyawa thumma ja'at niyyatu ba'd sannan daga baya sai ga ainihin niyya din ta zo ina fata an gane waɗannan bayanan duk suna nan a cikin tafsirin Qurtubi a mujalladin farko shafi na 200 shafi na 22 na fata an gane idan kana son ganin ruwan maganganu irin waɗannan sai ka karanta littafai guda biyu ɗaya jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na al'imamu ibnu abdulbarri annumari wannan malami ya tattara nasihohi da maganganu da aka samo daga malaman farko dangane da neman ilimi saboda Allah da kuma bayanin waɗanda suka fara ba don Allah ba amma daga baya sai Allah ya kyautata zuciyarsu misali Ghazali Ghazali da shi da kanin shi Ahmad shi Muhammad kanin shi Ahmad sun fara neman karatu ne ya ce saboda a lokacin sun ga yadda malamai ke damawa da irin yadda malamai ke samun kuɗi da irin yadda ake karrama malamai sai suka fara neman ilimi su ma don su samu irin wannan daula daga ƙarshe sai Allah ya juye abin sai ya zama saboda Allah ko kun fahimta to shi yasa yana da wahala ka iya hukunta zuciyar mai ilimi ba za ka iya ba domin abu ne kaji yakan iya fara ba don Allah ba ya juye zama don Allah yakan iya fara don Allah ya juye lalace ya koma ba dan Allah ba abu ne a hannun Allah don haka kai sai ka rinka neman dacewa a wurin ubangiji akan Allah maɗaukakin sarki ya wanke zuciyarka ya tsabtace ta daga duk wani abu na riya da duk wani abu na ji da kai da duk wani abu na ɗaukaka da neman jayayya ya zama kawai saboda Allah maɗaukakin sarki to kai kuma bi mujarradin kaji wani yana magana ilimi to karka hukunta shi cewa ba dan Allah ike ba abin da ya bayyana gare ka shine harka ilimi ce kuma dan Allah ake yin ta ɗauke shi a dan Allah ka yi kuskuren ɗaukar shi dan Allah ya fi sauƙi fiye da ka yi kuskuren ɗaukar shi ba dan Allah ba kamar yadda ka yi kuskuren ɗaukar mutum a musulmi ya zama ba musulmi ba ne a nan fa ba ka yi wani laifi ba mutum ne ka gan shi ashe ba musulmi ba ne amma baka sani ba sai ka kuskure sai ka ɗauka musulmi ne sai kai mai sallama kai ta mu'amalanta shi mu'amalanta ta musulunci to wannan kuskuren ba komai a cikin shi amma yana musulmi ka ainihin ɗauke shi ba musulmi ba ka hukunta shi ka mu'amalance shi da mu'amala da ba musulunci ba wannan kuma laifi ne mai girma shi yasa ka ji cikin suratul nisa Allah yake cewa wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta muslima tabtagu ardal hayati dunya sahabbai ne suka haɗu da wani ya ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah sai suka ce ƙarya kake ba musulmi bane kai kuma ashe musulmi ne suka kama shi suka kwantsame shi suka kashe suka kwashe dukiyar shi shine Allah ya saukar da wannan aya mutum ya yi muku sallama kuma ku ce ba musulmi bane ya ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatu yana daga cikin musibar da muka shiga a yanzu shine ka ɗauka cewa musuluncin dole sai ka ga wata alama to hadisi ya zo akan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa daga cikin alamomin tashin duniya assalamu alal ma'arifa ba za ka yi sallama ba sai ga wanda ka sani ba za ka amsa sallama ba sai ga wanda ka sani amma shi annabi cewa yake ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba sallallahu alaihi wa alihi sallama dan haka jama'ar musulmi kun ji Allah ya taimaka salisan na uku malam yace annal asabiyatu annal asabiyatu alqabaliyya annal asabiyatu alqabaliyya laysat mamquta da'ima kaga ƙabilanci na gargajiya to ba koyaushe ne yake abin suka ba dindindin akwai inda ƙabilanci irin na gargajiya za a ce ba laifi menene misalin shi irin wannan da hamza yi yanzu hamza fa ya je ɗaukawa annabi fansa ne ba dan annabi musulmi ba ne dan annabi dan uwan shi ne gargajiya ce ta ɗibe shi to yanzu nan kuma zagin mu za a yi a garin nan muna garin mu ɗin ƙuraishawa banu hashim shi ne ya tafi ɗaukar fansa to shi ne malam yake cewa alƙabaliya irin wannan ƙabilanci al'asubiyya wadda take ta gargajiya laisat mamquta da'iman ba a bar suka ba ce koyaushe fa'iza sukhirat li khidmati dini idan aka yi amfani da ita don taimakon addini wa ila'i kalimatillah da kuma taimakon addinin Allah wa rabi'in zalimin da tsawa ga azzalimai fa hadha amrun hasanun wannan al'amari ne mai kyau wa qad qulna min qablu ai tun a can baya mun faɗi wata magana can can baya yake faɗi yake cewa inna min asbab ikhtiyar al-jazirah al-arabiyya منطلقا للرسالة الخاتمة وجود العصبية القبلية فيها mala ya taɓa faɗin wannan magana cewa na daga cikin dalilan da ya sa Allah ya zaɓi tsibirin larabawa ya zama nan ne masaukin saƙo na ƙarshe da Allah zai turo na annabawa samun ƙabilanci na gargajiya a ciki za ku yi mamakin wannan magana saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo a cikin mutane ne irin hausawa hausawa ba su da ƙabilanci irin wannan nasu ne zai yi abu sai su sallama shi ce gashi nan shi ya ja tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ka ji tsofaffi suna ta salon magana su tura ka amma balarabe ina in ba yanzu da suka lalace kamar yadda muke faɗi ba amma har yanzu ku je kasar Yaman ku gani kun ga yaran nan da ke buga bam da tawaye da wane ne a a Yaman duk wanda in ya shiga cikin anguwarsu ko to duk dan sandan da ya bi shi sai dai a fito da gawar shi tsofaffi ne za su cewa yaran ku kama shi ku bubbuge sai su fita da gawar su jefar sai su za a biyo da iskanci har cikin gida a je dai in yaron sa ya iskanci a waje ya taba can an kama shi to wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji amma a nan ciki a to zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin irin wannan al'ummar kun ga akwai hikima duk sanda suka tashi makirci sai su ce to kun san fa in muka taba shi kun san yana da dangi amma fa su ma dangin fa ba su yarda da shi ba amma ana tsoron a taba shi dangin shi za su ce ba su yarda ba amma fa su ma dangin fada suke da shi to a baya malam ya faɗi wannan ka'ida ya ce na daga cikin dalilan da suka sa Allah ya zaɓi ƙasar larabawa nan ne masaukin alƙur'ani nan ne inda zai aiko da manzo na ƙarshe shine samuwar irin wannan ƙabilanci na gargajiya ko kun fahimta jama'a shi yasa za ka ga ko ɗan sanda ne a saudiya ko soja ko kwastam ko wane ne in aka rubuta sunan shi sai an rubuta ƙabilar da ya fito saboda da ya shiga matsala in ya tafi wurin DPO DPO ya ga an sa alharbi shi ma alharbi sai ce to kawo takardar nan sai a yayyaga ta sai a boye ta ce mu za a yi wa iskanci muna nan ko kun fahimta yasa duk wanda za gani sai kaga an sa alharbi almatiri aljizani alkaza sai an yi makin din shi wai ba zamfare ko ba katsine ko ba sakwace dan da ya je ofis eh kai ba katsine ne eh to namu ne limamin garin manis babana ne shi kenan ba zai yabbe shiga matsala ba suna da wannan har yanzu yasa ba ga kowa ya san irin nasaba shi ko ɗan yaro ne karami ka haɗu da shi ɗan firamare 6 idan ba ƙabila kaza ba ne ka ce mishi kaza sai ka biya ce la ke hamidi anta ce la matsiri ce kai ba zamide ne sai ce a matsiri ne kowa ya san ƙabilar shi yaro ne bahaushe ya ce uwar shi fa dan jizan ya aure ta ai shi kenan na gan shi na dafa shi na ce hausawu ya ce la jizani na ce la kazabt anta damu ce jinin mu ne kai namu ne ya ce la jizani to Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah yana da hikimomi iri iri wa idza ba'u kai yanzu a turo annabi cikin hausa irin yadda suke dinnan in kai wa'azi suka karyata ka shi kenan to ka shiga hau idan wasu suka zo za su jibge ka su ma sai su taya ka sai dama ya gagare mu ne tuntuni ba mu abin nan amma za ka ji annabi shu'aibu shi ma balarabe ne balarabe ne shi kuma cikin jaziratul arab za ka ji suna cewa walau la rahatuka la rajamnaka kuma anta alaina bi aziz wallahi ba dan kana da dangi ba da mun jajjefe ka dan ba gagarin mu kai ba amma danginka ne kawai to ka ji hikima Allah na fata an gane Allah ya taimaka wa idza ba'ufat al-asabiyya malam yace idan irin wannan kabilanci ya rauni ta tawala sufaha ala al-anbiya to wawaye sai su ta cin mutuncin annabawa ko kun fahimci maganar idan wannan kabilancin ya rauni to za a samu wawaye za su ta cin mutuncin annabawa وعلى الدعاة من باب أولى to balle kuma masu wa'azi su ma su suka fi cancanta in har yanzu za a ci mutuncin annaba to balle masu wa'azi ko kun fahimta ya ta'ala hikayatan an ha'ula ga abin da Allah ya faɗi yana ba da labarin da waɗancan wawaye suke faɗi suke cewa walau la rahatuka la rajamnaka ai ba dan danginka ba da mun jajjefe ka kuma anta alaina bi aziz dan ba gagaran mu kai ba shi ma annabi shu'aibu cikin larabawa ya zo balarabe ne kamar yadda muka faɗi cewa dama larabawa guda biyar ne daga cikin annabawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi shu'aib annabi hud annabi salih sannan sai annabi nuh waɗannan dukkan su larabawa ne amma daga cikinsu waɗannan guda hudu to ana kiransu al-arab al-ba'iya sai in ka karanta littafan adam masu karawo tarihi mai zurfi za ka ga tarihin irinsu laraba nau'i uku ne kamar yadda ne bayani a ran nan cewa akwai al'arab al'ariba akwai al'arab al-musta'riba akwai al'arab al-ba'iya al'arab al'ariba larabawa yan asali sune irin mutanen ƙasar yaman al'arab al-musta'riba sune larabawa waɗanda suke sun jirkice ne daga wani yare ne suka koma suka zama larabawa kamar mutanen makka kamar mutanen madina asali kundeji daga isma'il ne isma'il kuma ba balarabe ba ne amma daga ƙarshe suka jirkice suka zama larabawa to su ne almusta'ariba sa'annan sai kuma al'arab alba'iya al'arab alba'iya daga bana yabunu albaunu baunan ma'ana sun yi nisa sai aka ce su abin da ya sake kiransu alba'iya wato waɗanda tarihinsu ya yi nisa har ba a iya gano asalinsu yanzu in ka ce larabawan makka ina ne asalin sai a ce isma'il to amma larabawa irinsu annabi hud irinsu annabi salih irinsu annabi nuh su kuma daga ina ne asalin larabcin sai malamai sai su ce we are lost tarihin su ya bace mana ba za mu iya ganowa ba to shi yasa kawai sai suke kiran su al-arab al-ba'iya to kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama balarabe ne annabi Salih balarabe ne garin su annabi Salihu ma a yanzu haka a cikin Saudiya yake a kudancin Saudiya a kudancin Saudiya ma'ana Saudiya ta kudu in fa har akwai DVD akwai CD wanda aka yi ma aka je aka yi covering duk yadda ƙasar take da garin yake sannan sai annabi hud shi ma balarabe ne shi kuma can yake wajen oman jordan haka nan annabi abin nan nuh alaihi salatu wassalam shi ma mutumin nan haka ne to waɗannan annabawa guda biyar da shu'aib shu'aib shi ko mutumin madiyan wajen ƙasar yaman to waɗannan annabawa guda biyar dukkansu larabawa ne to larabawa suna da wannan ɗabi'a to shine sai malam yake cewa kaga ga idda Allah ya bada labarin wawayensu ma ga abin da suka faɗi yadda Qur'ani ya ce walau la rahtuka la rajamnaka ba dan dangin ka ba da mun jajjefe ka wama anta alaina bi aziz a ƙashin gaskiya saboda Allah a Najeriya waɗanda na san sun rage da sauran wannan ƙabilancin a yanzu su ne yarabawa nufawa bari-bari fulani amma ba haushe dai kai duk inda ka samu ba barbare ba fulatani ba nufe ba yarabe waɗannan in dai aka ce nasu ne eh to nasu ne shi yasa ga sunan za ka ga abu zai faru a cikinsu su kansu ba su amintu da abin ba amma ba za su su tona asirin abin ba lokacin da matsalolin maiduguri suka faru ga malamai nan jibge sun fi mu sanin me ya faru amma ƙillatun kalilatun waɗanda suka rinka bayanin abin da ya faru in ka je ka binciki ƙilla ɗin nan sai ka same su ba bare bari bane asali yan wasu ƙabilu ne saboda wanda abin ya faru da shi dan uwansu ne da barbare su su ja baki su shi in kana magana kai kanka zafi suke ji don koma suka suna cewa ai wannan kawai hausawa ne irin su albani da ja'afar suke hassada saboda sun ji za a samu babarbare malami irin su har bakin malaman ahli sunna mun ji wannan kalmar cikin su to duk ire-iren waɗannan to hakan ka samu da fulatani kaza ya faru dan uwan shi sai ja baki ya shiru nan yi magana sai ce Allah da ya kyauta amma ba ya son a maimaita maganar to haka in ka samu ba nufi to haka in ka samu bai rabe to amma mallan bahaushe kam nashi yayi abu tun zai watse shi ya ce ba ruwan mu da shi ku auna waɗannan maganganun da kyau ina faɗin aglab ne sa iya yiwa a samu nadir sabanin haka amma a aglabin lokaci za ka ga cewa in kana bahaushe matsala ta same ka za su sallama ka ka tsaya takara ka gani ka tsaya takara ka gani za ga ‘yan uwanka za su iya fitowa su yaƙe ka amma su waɗancan fa za su rufa wa nasu ku dubi lokacin da Obasanjo ya tsaya saboda haka gaskiya saboda Allah ƙabilanci abu ne wanda yake musulunci bai zo da shi ba amma bala yake cewa akwai inda yake da fa'ida akwai inda yake da amfani shine irin wannan halin kana buƙatar dangi yanzu in kun fahimci wannan karatu da kyau kenan ana cewa annabawa daga cikin rufin asirin da suke samu shine Allah ya turo su cikin al'ummar da suke da ƙabilanci da ya zo ya fara wa'azi Allah ba zai bari a wulaƙanta shi ba saboda dangin shi za su ce a'a ba za su yadda ba to haka dukkan mai da'awar da ya tashi a cikin ƙabila irin wannan to zai samu ɗaurin gindi a wurin dangin shi na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka kun san cewa kafin a fara da'awa irin ta sunna a nan arewa a cikin yarabawa aka fara ta a kudu idan ya zo da abin ya je ya yi karatu a misra ko ya je ya yi karatu a jami'ar sarki abdulaziz ko jami'ar islamiyya da ke madina in ya zo da abubuwan yana bayanin kaza bid'a ne kaza kaza sai dai a koma gefe guda a yi tsegumin shi ana zuwa aka fara a kasar hausa fa sai suka ruga police station to ku zo ku kama shi gashi nan zai kawo mana hayaniya ba ruwanmu da shi na fata an gane amma yarabawa ɗaliban nasiruddin albani shekaru hamsin da ta wuce suka zo garin ibadan suka dasa da'awa irin ta sunna tun kafin a fara izalatul bid'a wa iqamatus sunna a arewa har suka yi rubuce-rubucen littattafai almajiran nasiruddin albani ne shekaru hamsin da ta wuce 'yan ibadan suka zo suka fara da'awar amma baka ji an yi hayaniya ba saboda me saboda duk hayaniyar da za a yi ta cikin gida za a yi ba za a yi gwamnati ta shigo ba ba za a je a gaya polis ba amma ana fara da'awar a kasar Hausa fa shikenan tafi nan cikin library sales library center for islamic legal studies ka je cikin library su akwai jaridu suna nan tarin jaridu wajen shekara talatin da biyar ka je ka karanta gaskiya ta fi kwabo kaga irin lokacin da Malam Bakar Gumi ya fara wa'azi aka je aka gaya wa kwamandan sojoji aka je a gaya wa gawan aka je a gaya wa kaza suwaye suka je suka faɗa yan uwan shi ne musulmi hausawa suna so a yi maganin shi a hana shi ya daina ina fata an gane amma sai kaga wane da wane a debeji a dai wane ne wane ne a ibadan ga sunan malamai ne na sunna suka zo suka yada da'awar amma duk hayaniyan ka je sai ka ga a cikin cycle ɗinsu ne kawai a cikin isu isu ne amma ba su taɓa kai rahoton wani su ce ya je ya kawo mana kaza wani su ce ya je ya kawo mana kaza yau irin waɗannan su ne zaka samu ga sunan yan shekaru saba'in yan shekara saba'in da biyar a ibadan da sauransu lokacin da suka kawo da'awa ba su wuce shekara ashirin ko ashirin da biyar ba sun je sun yi karatu sun dawo ce kaza ba daidai ba ne a ce ba daidai bane da haka aka ɗaura auren uwarka ya ce ba daidai bane dai a yi hayaniya sai a bar magana haka mu ne sai a ce a je a gaya DPO ina fatan kun fahimci bayanan Allah madaukakin sarki ya taimaka rabi'an na hudu fadilatu nusratir rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama sai kuma bayani dangane da falalar taimakon manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana a cikin wannan tarihi mun ji daraja ta taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama فببركة هذا العمل العظيم سبب البركة ونن أيكي مي جرما تيما كاو منزن الله ده حمزة يي أيكي مي جرما كو فتح الله على قلب حمزة في الله يبو إزوج ير حمزة رضي الله عنه الله يقارى ما يرضى وهداه للإسلام يشير يدشي زواج الدين المسلمين idan ya zama kafiri irin Hamza ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kafiri ya taimaka Allah ya ji tausayin shi ya haskaka mishi kana musulmi ba za ka taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai digiri na larabci ba za ka taimaka manzon Allah ba kai digiri akan fiqh ba za ka taimaki manzon Allah ba kana da digiri akan engineering akan pharmacy akan business admin kai accountant ne kai musulmi ba za ka taimaki manzon Allah ba dan ka samu haske a cikin wannan rayuwar taka kana ga ga kafiri ya taimaki manzon Allah Allah ya haskaka mishi balle kai musulmi to jama'a kowa ya sha mara cewa zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima kan jiki kan karfi ya zama iyakar karfinka iya lafiyar jikinka zaka taimaka wa abin da manzo ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam zaka ga yadda Allah zai zuba haske gare ka za ga yadda Allah zai albarkaci zurriyarka Allah ya albarkaci kasuwancinka in kai dan boko ne Allah ya albarkace ka idan kai dan siyasa ne idan sarauta kake in matar aure ce ke ko me kake yi zaka ga yadda Allah zai taimaka maka saboda ka tsaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko khamisan na biyar fi qissati laila binti abi hasma zawjati عامر ابن ربيع آه ابن ربيعة نستفيد عدم اليأس من إيمان شخص من الناس dangane da kissar wannan mata laila yar abi hasma matar amiru ɗan rabi'a za mu ɗauki darasi dangane da rashin ɗebe tsammani game da imanin wani daga cikin mutane kowaye kaga ita bata ɗebe tsammani ba amma ba ta san waye umar ka duba da yazo ya same ta tana haɗa kaya ma ya ce to yanzu dai tafiya ta tabbata za ku yi ta ce i tunda kun cutar da mu kun kuntata mana dole mu baggarin kaga ashe ta sani amma duk da haka fa tana tsammani tana sare tana fatan Umar ya musulunta li shiddati adawatihi aw li kasrati wuqu'ihi fil ma'asi ta san Umar an fahimta jama'a to kai ma kakkaɗe da tsammanin wani zai iya musulunta saboda kaga yana da tsananin kiyayya saboda kaga yana da yawan aikata saɓon Allah karka yanke mai hukunci ka ce wani dan wuta ne فإن عمر بن الخطاب كان شديد الإيذاء للمسلمين yace domin Umar dan Khattab ya kasance mai tsananin cutarwa ce ga musulmi hatta jazama Amir radiyallahu anhu annahu lan yaslama hatta yaslama himar al-Khattab har sai da ainihin mijinta Amiru yanke hukuncin cewa wannan Umar dai ba shi ya musulunta ba sai dai jakin uban shi Khattab kaga tsananin cutarwa ya gani wa ma'a zalika amma fa tare da haka kataba Allah subhanahu wa ta'ala li Umar radiyallahu anhu al-hidayah Allah ya rubuta wa Umar ya kaddara mishi shiriya bal asbaha min aqwa an-nasi asaran fil islam ba ma wai ya musulunta ba a'a yawayi gari ma daga cikin mafi karfin mutane dangane da kawo tasiri da alheri a cikin addinin musulunci wannan yasa kai ma duk yadda kake ganin wane yana da tsananin kiyayya wane yana da tsananin makirci wane ya kai matuƙa wajen saɓon Allah kafirci shirka maguzanci kaza kaza karkaɗe ba tsammani sadisan na shida mashru'iyyatu du'a bil hidayati li ghairil muslimina wannan kuma shi zai tsallaka da mu zuwa ga cewa shari'ar musulunci ta amince da kayi addu'a Allah ya shiryar da waɗanda ba musulmi ba kaga ashe in ka ganshi yana da yawan saban Allah eh kar ka faɗi magana irin ta wancan amir sai kai fatan Allah ya shiryar da shi ko kun fahimta wa bi khassa man kana za ta asirin wa fa'idatin lil muslimina musamman wanda aka ga yana da tasiri da fa'ida ga ainihin musulmi jama'a ko kun fahimci wannan ta yiwu kana ɗalibi a wata jami'a sai ka ga a fakalti ɗinku akwai wani malami gashi ya kware da lughal arabiyya amma ba ya san ahalus sunna za ka samu irin wannan hum alkasaratul kafira min muhadarin jami'a la siyama fi qism al-lugha al-arabiyya wa dirasatiha da yawa za ka samu a faculty na arabic za ka ga ya kware da lugar larabci amma sai ga ku ahalus sunna ne muku izgilanci yana kyare ku yana cin mutuncinku yana cewa malaman ku ba su iya ba ba su yi kaza ba su yi kaza ba su yi kaza ba sai kaga wannan da zai musulunta kuma zai taimaka wa sunna saboda iyawar shi ga larabci to irin waɗannan mutanen masu tasiri sai kai addu'a sai ka dubi wani medical doctor ne kaga ƙwarewa irin ta wannan likitan da kaifin basira irin nashi da hasashe mai kyau irin nashi ina ma da zai zama cikin musulmi ne da musulmi sun amfana to shari'a ta nemi sai ka rinka mishi addu'a o Allah ya sawa ne musulunta babu laifi ko ka ga wani zakakurin dan siyasa ko wani mai kuɗi wanda a ɓangaren kiristoci ne a ɓangaren kafirai ne a ɓangaren makiya ne yana taimakawa sai ka ga da za ku samu wannan a ɓangaren addinin musulunci kai da kun yi murna babu laifi sai kai addu'a ko kun fahimta jama'a kuma addu'an nan za ka iya takanas ka tafi aikin hajji ka yi ta a ka'aba za ka iya ta a makka dan a ina annabi yake wannan addu'ar a makka ina fata an gane na na sosai kuwa wai wanda yake ba ahli sunna ba dan bid'a ne sai ka ganshi yana da taimakawa mutanen shi sai ka ce o ina ma a cewa ne dawo cikin ahli sunna irin yadda yake baza kuɗin nan ana yin shirme ya dawo a ta gina makarantu da masallatai ana ta ɗaukar nauyin ɗalibai suna tafiya karatu babu laifi kai wannan addu'a na fata an gane sai ya ce فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع فعله الأسباب manzon Allah tare da cewa yana aikata sabubba dalilan da za su kai ga cin nasara wa da'abuhu fi da'awati ila Allah da kuma irin ɗabi'ar shi da bin matakai matakai wajen kira zuwa ga Allah wa hirsuhu da kuma irin yadda yake da kwaɗayi akan kira zuwa ga Allah fa huwa aidan yad'u Allah subhanahu an yastajiba qaumahu bi sifatin amma manzon Allah yana roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa mutanen shi baki ɗaya su karɓi addinin musulunci wa yad'u li ba'dihim bi sifatin khassa bil hidaya sannan kuma yana wa wasunsu addu'a ta musamman akan Allah ya shiryar da su kaga yana fatan Allah ya shiryar da mutanen Makka baki ɗaya a daidai wannan lokaci kuma yana dunkulalliyar addu'a ta musamman akan wasu ɗaiɗaiku Allah maɗaukakin sarki ya sa su karɓi addinin musulunci na fata an gane wa hina izin malam yace to kaga a nan kenan fa matlubun min al muslim an yad'u bil hidaya wa bi mazid at tawfiq liman lahu haqqun khas kal walidain wal aqal malam yace kenan kaga abin nema ne ga musulmi ya rinka addu'ar Allah ya yi shiriya Allah ya ƙara datarwa ga wasu mutane na musamman kamar iyaye da kuma dangi na kusa ya zama iyayenka ba musulmi ba ne ashe su suka fi cancanta da kai ta addu'a Allah ya shiryar da su in ya zama danginka ba musulmi ba ne ashe su ya fi cancanta in ya zama ba ahli sunna ba ne ashe su ya fi cancantar ka rinka du'a in Allah mai da su ahli sunna in ya zama mahaifinka na aikata wani abu na saɓon Allah ko mahaifiyarka ko wani wanka ko danginka ashe su suka fi cancanta da kai musu addu'a ta musamman ko kuma suna kan shirya sai kai ta roƙon Allah Allah ya ƙara musu shiriya Allah ya ƙara musu dacewa Allah ya ƙara musu gamdakatar aw liman lahu naf'un am bi hidayatihi ko kuma haka kai ta addu'a duk wani wanda yake da wata amfanarwa ta gaba ɗaya sai kai ta roƙon Allah Allah ya shiryar da shi kamar likita kamar lauya kamar wani alƙali kamar wani kaza kamar misali wanda an san wannan in musulmi ne to zai amfanar ko kun fahimta jama'a au mazidi tawfiqihi kaulatul umur kaulatul amri yace ko kuma ka rinka roƙon Allah ya ƙara musu dacewa kamar shugabanni kamar sarakuna sai zama Allah ya baku shugaba wanda yake ƙoƙarin ya kawo muku alheri sai kuma kai ta addu'a Allah madaukakin sarki ka ƙara wa sarki kaza ko shugaba kaza dacewa da gamtakatar domin ya ƙara alheri akan alherin da yake yi ko kun fahimta wa ka rajulin ma'arufin bil makana fil mujtama haka kuma mutumin da aka san cewa yana da matsayi a cikin jama'a aw lahu ta'sirun ala ghairihi ko kuma wanda yake da wani tasiri akan wani shi fa hadha yud'a lahu to wannan sai a rinka mishi addu'a raja'a islami fatan ya musulunta wa salahin min wara'i raja'a islami wa salahi man wara'ahu saboda fatar waɗanda ke bayan shi za su musulunta da kuma fatan waɗanda ke bayan shi za su gyaru tunda kun san cewa yana da magana a cikin jama'a shi idan ya faɗi maganan nan tana tasiri to irin waɗannan sai ku rinka fatan yaya za su yi yaya za a yi su musulunta to sai ku yi ta kyautata musu ko kun fahimta sai ku yi ta musu addu'a saboda da zarar ya musulunta to me zai faru waɗanda ke bayan shi za su musulunta ko kun gane haka ya faru ga wani kafiri sahabbai suka kamo shi jin shi suka yi zai tafi aikin hajji ko umara sai suka ji yana talbiya sai suka gane ba musulmi bane saboda cewa yake labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك وما تملك ya yi corrupting talbiya ya gurɓata ta ya fara da kyau ya ƙare da muni ya ce babu abin bautawa da gaskiya ya Allah sai kai sai dai ɗan wani ɗan kaɗan wanda kake mallaka shi ma kuma da abubuwan da ya mallaka masu bauta mai da sahabbai suka ji sai suka ce wannan mushriki ne amma fa ga kayan harama a jikin shi tsaf to ashe dagaci ne suka kama shi suka je suka ɗaure shi sai su zo su ne mai harjaji baka musulunta ba za mu kashe ka sai ce oho ba za a musulunta din ba sai me saboda wannan izza ta sarauta sai ba za a musulunta ba sai me nan nan da annabi ya fito sai ce aqliqu sumama sai ce ku saki sumama sumamatu sunan shi ya ce ku sake shi sai suka sake shi ya je shugaban daki da kanshi komai da ya ga shikenan ba kunci shikenan sai ya dawo sai ya ce annabi shikenan zai musulunta shikenan to dama ina za ka je daga ina kake yace shi dagaci ne a yaman to ina za ka yace zai je zai je aikin hajji ne ko umra aka ce to shikenan yanzu tun da ka musulunta ga yadda za ka ci gaba yaje yaje ibada aikin hajjin shi ko umra da ya dawo shikenan gaba ɗayan garin da ya koma sai suka musulunta to haka idan kuka san cewa wane yana da tasiri abin da ya kamata ku yi kenan ko kun fahimta jama'a shi yasa duk hanyoyin da za ku bi za ku rinka bi to amma wani lokacin kuma musulmi madadin su haka sai su ɗauka cewa to shi ɗin nan shi ne babban kafirin da ya kamata su yi faɗa da shi ko kun fahimta jama'a madadin da za ka same shi lauya ne amma baya son addinin musulunci yana ta muku makirci yana kaza yana kaza yana kaza kuna addu'a sannan kuna samun wasu pamphlets kuna ainihin kai mishi sannan kuna zuwa kuna zama da shi in wani abu ya samu yana zaune a ku sai ku saka shi a ciki sai ku ga adawar kiyayya tana diminishin tana ƙasa tana ƙasa tana ƙasa a hankali shi ke domin tasirin da zai yi in ya kasance a cikin ku yana da yawa darussan da muke ɗauka kenan ana in ba haka ba me ake bukata a wurin Hamza da Umar ga manzon Allah da Abubakar amma akwai wani tasiri ne wanda za a iya samu na ci gaba idan waɗannan sun musulunta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to in Allah so za mu saurara a nan jama'a saboda yadda lokaci ya ƙure amma fa'idojin da ke cikin wannan darasi suna da yawa sai an zo karatu na gaba insha Allah ta'ala za a ƙarƙare su sa'annan a shiga almabhasu sani da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu